أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى alhamdulillahi muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta wanda za mu saurara ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lafiya jiya mun kwana a wannan sura ta suratul nahli wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ta jeron ni'imomin da ya yi wa ɗan adam domin ko ya tsaya ya la'akari da su ya imani da Allah ya ɗayanta Allah kuma ya yadda da Allah shine mai iko akan komi mai iko akan kowa sannan ya tsarkake bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya san babu wanda ya cancanta a bauta mashi in ba Allah ba domin bautar wani Allah zalunci yanzu duk mai ni'imar nan shi ke kaza shi ke kaza duk bayan sai da ya samar da shi dan adam din an karanta mai yadda aka samar da shi daga digon mani da aka cuɗanya na namiji da na mace aka samar da shi akan hali daban-daban daban-daban yana nan a mai da shi nan yana nan a mai da shi nan yana nan a mai da shi nan aka samar da shi aka fitar da shi ko kafin a fitar da shi duk abin da ake ce manima an samu mashi ita ce kewaye da shi ko ina da ko ina amma kuma tun ni'imomin nan ya bar kallon su ya ɗauki bautan nan ya kai ta ga wani Allah kai wannan ya yi zalunci wanda ya bauta ma wani Allah ya yi zalunci don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ta zanen waɗannan ni'imomi za ka yi ce wa alƙafil ardi rawasiya Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya jefa rawasiya kafaffun duwatsu rawasiya su ne duwatsu kafaffu waɗanda suka kade ga ƙasa za su hana ƙasa ta yi tangantangar shi ne wa alƙafil ardi rawasiya jibalan tsawabita an tami da bikom don gudun kattarika tangal-tangal shi ne ma'anar mai kamar da imamun kurkubi ya kawo a lugance a harshen larabci abinda malaman larabci ke fahimta a nan na an tabi da bigu ai suna kaddara wani abu a tsakanin nan suna cewa Allah tami da biku don kada li Allah tami da biku don kada ƙasa ta rika tangantangan da gudun haka sai Allah ya yi wato duwatsu kafafu aka kafa su ta zama kamar turaku da za su ɗaure ta ta rika tangantangan kufa mutanen kufa kenan ma- malaman nahu na kufa kaji abin da suka kaddara su kuma malamai na basra basriyun malaman nahu na basra suka ce karahiyata an tami da bikum don gudun ta rika tangantangal da ku don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duwar watsi su daure ta su kafe ta su hana ta girgizawa da motsi a larabci an ce almaidu al-ittirabu yaminan wa shimalan watan tangal-tangal shine raurawa dama da hagu shine abu yana yin dama da hagu sai a ce yana tangal-tangal da hausa kenan to wannan shine ma da shehu ya midu mai da idan ta harraka to wannan asalinsa kenan a ruga wa habu ibn munabbih daidai wannan aya yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci ƙasa sai ya sanya ta sai ta zamo tana tangal-tangal wa qalat al mala'ikatu sai mala'iku suka ce inna hadhihi la tutu- la tuqarriru ahadan ala dhahriha ya ubangiji wannan fa ƙasa in ji mala'iku wannan fa ƙasa abinda take nufi ba ta son kowa ya zauna kanta wannan tangal-tangal din abinda take nufi kenan ba ta son kowa ya zauna kanta fa asbahat sun faɗa wa ubangiji haka ko da aka waye gari kawai sai suka ga duwar watsi ko ina sun kakkafe ƙasa walam tadri al mala'ikatu mimma khuliqat al jibalu kuma iko na Allah kawai sun waye gari kawai sun ga duwatsu ba su sanya aka yi Allah ya halicce su ba da da mi ta mi Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su kawai dai sun ga watan duwar watsi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna musu shine mai iko akan kowa mai iko akan komi haka nan ma sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiya anhu abin da yace da ma khalaqa Allahu al-arda lokacin da Allah ya halicci ƙasa to sai ta rika tangal tangal tana tangal tangal wa qalat tace ay rabb ya ubangiji ataj'alu alayya man ya'malu al-ma'asi wal quta ya ubangiji za ka ɗora man wanda zai rika aikata ma'asi sabo sannan kuma ya rika kurakurai sannan kuma a rika jefa abubuwa na ƙazanta masu ɗoyi masu wari a kaina kaga ta kai ƙara wajen ubangiji ita ƙasa to da ta kai wannan ƙarar fa'ar sallahu ta'ala fiha min al-jibali ma tarawna wa ma la taraw sai na ale ce nan take sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kafi ƙasar ya jefa mata duwar watsi waɗanda kuka gani da waɗanda ba ku gani waɗanda idanunku na iya nuna muku da waɗanda idanunku ba su ganin duwatsun duk Allah ya kafe ƙasa da su don haka wannan imamun ƙurƙubi ya ce hujja ce dalili ne ƙaɗi akan cewa duk abin da za ana riƙon asbabu ana riƙon asbabu a cikin lamurra Allah tabaraka wa ta'ala na da iko akan ya halicci ƙasa kyam ya san ko muci ba ce ko numfasawa ba ce balle ta tangana Allah na da iko akan haka amma kuma bai yi haka ba sai da ya halicce ta ta tangaɗan sannan kuma sai ya halicci duwar waɗanda za su ɗaure ta su kafe ta domin Allah ya nuna mana mu riƙa riƙon asbabu a riƙa riƙon asbabu a cikin al'amura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wa an qafi ardi rawasi an tamida bikum wa anharan sannan kuma ya sanya anharan ƙoramu fiha a cikin ƙasa kan nil kamar irin ƙoraman nil irin waɗannan ƙoramu waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su an ce waɗanda manya-manyan ƙoramu na duniya waɗanda suke shahararru a ce kogi- kogin nil kogin kaza kogin kaza kogin kaza waɗannan daga ruwan da aka yi tufana ne domin da aka yi tufana Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci sama ce ta kece ce ta zubo da ruwa sannan ƙasa ma ta kece ce ta bulbulo da ruwa wa fajjarna al-arda uyunan ko faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir ita sama an ce ta zubo da ruwa ƙasa ta keto da ruwa to da aka ƙare wata shidda an ƙare tufa na wata shidda to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u waqli wa ghida al-ma'u وقضي الأمر واستوت على الجود فقيل مؤتى للقوم الظالمين da aka ce ya ardub la'ima aki ya ardub la'ima aki ya wa ya sama wakli ya ke ƙasa ki haɗe ruwanki ki haɗe ruwanki nan ki haɗe ruwanki kaga nan ba a ce masa sama ta haɗe ruwanta ba ita sama sai aka ce ta- ta- ta kame amma ita ƙasa ta haɗe ruwanta sai ƙasa ta haɗe ruwanta amma na sama ita ba a ce ta haɗe nata ba an dai ce ta kame ga barin zubar da ruwan to wannan ruwan na sama wanda a- ba a ce ta haɗe abinta ba su ne suka zama gulabe manya-manyan gulabe amma ita ƙasa an ce ta haɗe nata kuma cikin iko na Allah ita ƙasar ruwan ba sun haɗe sun haɗe tun da ce faltak alma da na sama da na ƙasa sun haɗe sun manne haka ga baki ɗaya komi yana cikin wannan ruwan amma ƙasa cikin ikon Allah ta haɗe ruwan da ta bulbulo da shi wa fajjar nan arda uyunan wannan ruwan da ya bulbulo da ƙasa shi kaɗai ta haɗe ba ta haɗe wanda ba ta- ba- ba ta bulbulo da shi ba kaga wani iko na Allah to sauran abin da sama ta zubo da shi sai ya zama manya-manyan gulabe shi ne Allah tabaraka wata'ala ce daga ni'imomin da na yi muku akwai manya-manyan gulabe wasu gulan da kuma dai tafarku hanyoyi hanyoyi wanda zai tafi makka in yana madina ya san hanyar da zai biya tafi madina duk inda ya bi in ba na ya bi ba zai je madina ba duk inda ya bi in ba ne zai je madina ba mutumin makka inda ya tafi sham Allah ya halicci hanyar da za a bi a tafi sham in dai ba nan aka yi ba za a tafi sham ba to kaga wannan wata ni'ima ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi watan ta sanin hanyoyi la'allakum tahtadun la'allakum haqiqaku tahtaduna za ku shire ila maqasidikum zuwa ga manufofinku kowa in ya tashi mai zuwa kasuwanci ya san hanyar da zai je gari kaza neman kasuwancin shi mai zuwa ya sau ya san hanyar gari kaza da zai je ya sau mai zuwa ya sayar ya san hanyar gari kaza da zai je ya sayar duka wannan tafarku da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya la'allakum tahtadun hakika za ku shiriya ila maqasidikum zuwa ga manufofinku wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa alamatin sannan kuma daga nemomin da na yi muku na sanya muku alamomi alamomi waɗanda ake gane hanya da su aka ce alamomi iska yana ciki itace suna ciki duwar watsi suna ciki da sauransu dai duka waɗannan abubuwa ne da akan gane hanyar zuwa gari kaza don haka sai a sanya alamomi a ce ai kan hanyar nan akwai wasu itace tagwaye guda biyu waɗanda in ka in ka ka kawo nan to ka kusa gare sai a ce in za ka zo guso ka fito daga Kano akwai wani babban dutse tsakanin shi da ka kawo babban dutsen tsakanin shi da guso ba nisa shine kwatarkwashi kaga duk wanda aka yi makwatance dutsen kwatarkwashi ya zama alama ta gane hanya na mai zuwa guso ko Sokoto to waɗannan alamomin Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa alamati na sanya muku alamomi wasu suka ce a su dai duwatsun ne Allah ke magana kansu yana cewa alamatin na sanya muku duwar waƙi su zamo alamomi wasu kuma suka ce a umumi ne ba duwar waƙin ba su ma dai suna daga cikin alamomin da ake gane hanya da su da rana amma da rana kaga magana dutse itace iska da sauransu duk ana gane hanya da su to shine yace wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi hum yahtadun sannan kuma da da daddare kuma sai na sa muku taurari da su za ku gane hanya ku shirya da su za ku gane hanya ku shirya da taurari kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace a a cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun Abdullahi ibn Abbas tarjumanul Qur'ani shine tahintan alqur'ani haka sahabbai ke mai kirari tahintan qur'ani domin addu'an manzo Allah yake da ita annabi alaihi salatu wassalam yayi masa addu'a yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wila Allah ka sanar da shi fahimtar addini kuma ka karantar da ka sanar da Ibn Abbas watan uh, fasar alqur'ani don haka Abdullahi Ibn Abbas ake tsananin wadatuwa da shi cikin fasarar alkur'ani domin wata rana abdullahi bin umar wani ya zo yana tambaye shi watan awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kana taratan fa fatatnahuma waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy yace yana neman fasarar wannan aya sai abdullahi bin umar yace kaga mutum can karkashin wata bishiya ce je ka tambaye shi yace in ka tambaye shi ka dawo ka dawo ka bar labarin abin da ya fassara ma wannan aya da ya je sai Abdullahi da ya karanta ma Abdullahi bin Abbas sai Abdullahi bin Abbas ya ce abin da Allah ke nufi saboda Allah ya haskaka mishi kuma addu'an manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam karbabba ce Allah ya karba don karbabba ce don haka ya san tawilin alqur'ani sai ya ce abin da Allah ke nufi a wannan aya yanzu kafirai ba za su ga cewa sama lokacin da Allah ya yi ta dunke take in ba abin da ke fitowa daga sama fafataknaha sai muka kyakke ta ta sai ta zan tana zubo da ruwa shine ma'ana haka ita kuma ƙasa ɗunke take ba abin da ke fitowa daga ita fafataknaha sai muka kyakke ta ta sai zan tana fitar da tsire-tsire wannan ba ayoyi bane shine awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kana taratan fafataknahuma wajalna min al-mali kulli shay'in hayy ai da yayi wannan fasara ya dawo wajen Abdullah bin Umar yace ba na faɗa maka ba tarjumanul qur'an muke ce mashi tarjumanul qur'an muke ce mashi saboda bancin addu'ar da manzo Allah ya mashi sannan yana yawan tambayar manzo Allah tafsirin qur'ani sannan kuma dan makarantar sayyidina Ali ne kaji bugu da kai dan makarantar sayyidina Ali ne yana ɗaya daga cikin abin da yasa ya zamo watan gangaren a tafsirin qur'ani yana daga cikin yan makarantar sayyidina Ali babu madinatul ilmi abin da sayyidina Abdullah ibn Abbas yake cewa al-alamatu ma'alimu turuqi bin nahari alamomin da Allah tabaraka wa ta'ala ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun watan ma'alim alamomi na hanya waɗanda akan gane su da rana saboda akwai haske kaga akwai haske za a ga dutse in akwai haske wasu itace za su zama alamomi za a ce in kun kawo inda wasu kukoki kukoki ko ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne sun jera wuri ɗaya to nan sai a yi kwatance da nan gurin to ka ga wannan kukoki sun zan sun zan me sun zan alama ta wannan duka harka ce ta rana sannan ya ce waje alalin turki alamatin ya fa'ul ihtidabu watan Allah tabaraka ta'ala ya sanya alamomi waɗanda shiriya take aukuwa take tabbata da su sannan bin najmi kum yahtadun sannan da daddare ai ana tafiya da daddare ana tafiye-tafiye da daddare to menene alamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wanda za a iya rika gane hanya da daddare sai ya ce wa bin najmi hum yahtadun sannan mun musu annajmi taurari anan najmu ana nufin taurari ake nufi jam'i ne watan suna shirya bin laili da daddare da taurari al-imam qurtubi rahimahullah yace a nan akwai maganganu biyu a cikin hum yahtadun suna shiriya da taurari da daddare sai aka ce to menene fuska shiriyan nan yace zance na farko dai watan suna shiriya suna gane hanya akan tafiye-tafiyensu da waɗannan taurarin suke gane hanya a tafiye-tafiyensu fil asfari wadda ita ce fasarar jamhurin ita ce fasarar jamhurin malamai amma watan abdullahi abbas kuma ya ce fasara ta biyu watan alƙibla kuna gane alƙibla da taurari wa bin najmi hum yahtadun kuma mun muku taurari da za ku rika gane alƙibla da su waɗannan taurarin da su ake gane alƙibla abdullahi ibn abbas ya ce sa'adtu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an qaulihi ta'ala wa bin najmi hum yahtadun yace wata rana na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan fadar Allah tabaraka wata'ala wa bin najmi hum yahtadun me ma'anarsa inji Abdullah ibn Abbas yake tambayar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace huwa lijadiyu ibn Abbas alaihi qiblatukum wa bihi tahtaduna fi barrikum wa bahrikum annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce aljadiyu tauraron da ake ce ma jadiyu wanda muka karanta su watan manazil din nan guda guda goma sha biyu da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana a kansu wanda muka karanta su a cikin suratul hijri can baya to shine kun san daga ciki akwai aljadyu yace to jadyu ne Allah yake nufi da wabin najmi hum yahtadun inji inji inji Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibn Abbas ai jadyu ake nufi domin alaihi qiblatukum akan shi gane alqiblar ku yake kuma bihi tahtaduna da shi ne kuke gane kuke shirya a gane hanyoyinku a tudu da tafiyar ku a cikin ruwa da wannan tauraron ake gane hanyar zuwa gari kaza a tudu da hanyar gari kaza a ruwa to wannan shine ma'anar wa bin najmi hum yahtadun da waɗannan taurari ne Allah tabaraka ta'ala ya ce muka halitta muku kuke shirya ko dai shirya gane hanya don kasar annabi Musa da ya dawo daga Madiyana sai ce ni alastu nara ko la'alli atiku min habi qabasin aw ajidu ala nari huda ko samu huda shiriya kago bin najmi hum yahtadun kakin ana ana neman hanya neman hanya don kaga ce wa bin najmi hum yahtadun suna shiriya gane hanya da taurari gane hanya da taurari ko gane al'amarin alqibla da taurari afaman ya kuluku kamar la ya kuluku Allah tabaraka wa ta'ala ya jera ayoyi ya jera nimomi da haka yanzu ya komo ana tambaya to dan adam ka ji abin da Allah ya yi wannan da ake cewa ka bauta mashi yanzu ya yi daidai da wanda bai halitta afaman ya kuluku yanzu bai halittar nan yanzu ya yi daidai kamar la ya kuluku ka wanda bai halitta don haka Allah tabaraka wa ta'ala yanzu sai ya ce yace hadha khalqullahi halittar sammai kasai dan adam duwatsu ruwa tsire-tsire dabbobi da sauransu da sauransu wannan shine halittar Allah yace fa aruni ma za khalaqa alladhina min dunillah to ina masu bauta wani Allah to nuna man su kuma dodanni da gumaka da wadanda ake bauta ma ba Allah ba me suka halitta su kuma har yadda suka cancanci a bauta musu da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa afaman ya faluku yanzu wanda yake halitta wa huwa Allah shine Allah kamar la yakhluqu ya yi daidai da wanda bai halitta wa huwa al-asnam shine gumaka haisu tushrikuna ha yadda kuke tara su ma'abuta da Allah bil ibadati a cikin ibada afala tadhakkarun dan mi ba za ku tsaya kuwa asuba ku gane waɗannan wa'azoza da Allah tabaraka wa ta'ala yake maku ku yi imani da shi sannan waɗanda suke imani su ƙara sanin Allah cewa shi ne mai iko kan kowa shi ne mai iko kan komai kuma shi kaɗai ya cancanci abota mashi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wannan jere ba bai kare ba na ni'imomi ba fa iyakan ni'imomin da ne muku kenan ba da za ku zauna ana cewa lissafa ɗaya biyu uku yana ta yi yana ta yi da niyyar akwalai ne ce ce la tuksuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala ya muku ya ce la tuksuha ba za ku iya kididdige su ba ba za ku iya kwalailance su ba fadlan an an tudi ku shukurha to balle ai magana ku iya gode ma Allah kansu ai ba ku iya ba da haƙƙin godiya ba ba ku iya gode ma Allah ba ko iya lissafe su ba ku iya yi balle ai magana gode ma Allah balle ai magana gode ma Allah shi ba gode ma Allah kan waɗanda neman wani abu ne ma na daban a'a ku iya lissafe su balle ai magana godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan waɗannan ni'imomin da ya yi muku inna Allah la ghafurur rahim sani dai Allah tabaraka wa ta'ala la ghafurun mai gafara ne rahimun mai yawan gafara ne ga bayansa rahimun mai jin kai kaga anan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi dukkan abin da ya ni'ima ne kuma wajibi ne a gode ma ni'imar ubangiji to ba a iya lisafewa balle a iya ba da haƙƙin wannan ni'imar shine gode ma Allah to kaga rashin gode wannan kuma illa ce to amma Allah tabaraka wa ta'ala da yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah zai kallafa ma rai sai abin da take iyawa sannan kuma wata noma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya kuntatawa gare ku cikin addini ba don haka inda kuka kasa lisa ni'imar ubangiji balle ku iya ba da haƙƙin wannan ni'imar Allah ne gafara ya gafarta mu rahimun kuma ya ji kanku da bai kallafa muku ba duk ƙwarar iska da za ka shaƙa sai ka gode mata ai da Allah ya yi haka da an wahala ce duk iskan da zaka shaka ko da nawa ne a yini kullum duk kwara ɗaya sai ka ce ma Allah na gode Allah bai dora maka ba haka saboda haka rahimun ubangiji tabaraka wa ta'ala mai jin kai ne yadda ya gafara gare ku ga inda kuka kasa ba da haƙƙin godiya inda kuka kasa ba da haƙƙin godiya don haka ake son bawa ya zan kodi yaushe yana gode ma Allah kodi yaushe in ya kasa yana istighfari domin shi muhallin kasawa ne don haka kada ya zan sai jefi jefi yake istighfari a'a ya dauki istighfari kaya ne ne ai zunubi ma kayan shi ya yadda da zunubi kayan shi ne amma bai yadda istighfari ya zama kayan shi ba ai tun da dai ba masumi ba ne zunubi kayan shi ne to tun da zunubi kayan shi ne to ya dauki istighfari ita ma ta riga ce wanda zai sa domin lullube zunubin da yake yi tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba nimomi da yawa kasa gode ma wannan nimomi ma illa ce to da ka aita istighfari ga Allah ana gab- neman gafara ga ubangiji tabaraka wa ta'ala akan inda aka kasa da aka yi ce ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne wallahu ya'lamu wa tusirruna والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da ma tusirruna abinda kuke asirtawa wa ma tu'linun da abinda kuke bayyanawa wallazina tad'una min dunillahi kaga waɗannan da kuke bauta mawa min dunillahi ba Allah ba wa humul asnamu sune gumaka la yakhluquna shay'an ba sa halittar komai gashi ko ɗazu-ɗazu kuka yi ta jin cewa Allah tabaraka wata'ala yana halittar shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicci taurari ya halicci komi da komi yanzu aka fara aka ci kuma can inda aka fito suratul hijiri an ji sannan ya ce wahum amma su waɗannan da kuke bauta mawa min dunillahi ba Allah la yakhluquna shay'a ba su halittar komai ba abin da za ku nuna ku ce suna halitta wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walan ya faɗi ku zubabar wala wuce ta maƙular ce da za su haɗu kaf waɗannan da ake bauta ma ba Allah waɗin nan ba a ce su ha- su halicci su halicci watan ƙuda ba za su iya ba ba za su iya ba komi taron da za su yi ba za su iya ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hum yukhlaqun ba ma magana su yi su halicci wani ba su ma halitta su akai su ma halitta su aka yi ba wai magana su halitta wani ba su ma halitta su aka yi sai ka ga mutum ya je ya sassaƙo wani abu na ice ya ɗauke shi ne abin bauta ko kuma an kankare shi na dutse an mai da shi abin bauta ko kuma a kirɓa shi da da dabino a haɗa dabino a ciccura dabino sai a halicci wato a talici abin da za a bauta ma kaga wannan rashin hankali ya isa wannan rashin hankali ya isa wasu kuma abinda watan Allah tabaraka wata'ala halitta shi za su mayar ko ko ko rana ko wata ko duwar watsi ko kuma mutane ko wani abu dai to duka waɗannan Allah tabaraka wata'ala ya ce ai su ba su iya halitta komai su ma halitta su haka yi yusawwaruna min al-hijarati wa ghayriha an sawwara su daga duwatsu wa ghayriha da waninta amwatun ai masu mabautan gumaka ai waɗannan gumakan da duwatsun amwatun matattu ne la ruha fihim babu ruhi a cikin su ghayru ahya'in ba rayayyu bane ai takidun ne tun aka ce amwatun an san abin da bai da rai halittar da ba ta da rai shine matacce to sai aka yi takidi a don a ƙara gane sai aka ce ghayru ahya'in waɗanda ba rayayyu ba ai dama amwatun su ne waɗanda ba rayayyu ba kaga takidi kenan wama yashkuruna ayyana yubasun wama yashkuruna ba su yi sani ba su al asnamu kuma kuma kan nan ayyana yaushe ne yubasuna za a tashe su ilahukum ilahun wahid Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kun ji bambanci tsakanin mahalicci da abin halitta kun ji wanda ya cancanta a bauta mawa kun ji waɗanda ba su cancanta a bauta musu ba don haka mai halittar nan shi kadai wanda ya halicci rana da wata da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su shi ne mahaliccinsu to ilahukum shi ne abin bautar ku shi ya cancanta ku bauta mawa almustahiqu lil ibada shi ya cancanci bauta ba waɗancan waɗanda halittar su aka yi ba su halicci komai ba ilahun abin bauta ne wahidun ɗaya la nazira lahu fi zatihi wanda bai da kini a zatinsa wala fi sifati ko a sifofinsa huwa Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala falladina la yu'minuna amma kaga waɗannan da ba su yi imani bil akhirati da lahira ba qulubuhum munkiratun qulubuhum zukatansu munkiratun watan suna musun tauhidi suna musun ɗayantuwar Allah suna musun ɗayantuwar Allah da haka sai kai suna ce aji alal alihati ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab aj'al al-alihata ilahan wahida wai duk allolin nan daban-daban kowace kabila na da nata kowace kabila na da nata a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce duk a aje a bauta ma ubangiji daya shi suke mamaki aj'al al-alihata yanzu duk allolin nan na kowa da kabilu da mutane daban-daban da family family kowanne suna da nasu Allah abin bauta duk a bari a koma ga ilahin wahida aja alal alihati ilahin wahida inna hadha la shay'un uja wannan um amaki ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce qulubuhum munkiratu zukatan su suna musun kadaituwar ubangiji amma abin mamaki ba su mutum ba su musun halitta da Allah ne ba su musun Allah shi halitta sama ba shi halitta kasai shi halitta sammai shi halitta abin da ke tsakanin su ya halitta shi dan adam da komi da komi ba su musun haka amma suna musun kaɗaitarsa a bauta wa hum mustakbirun suna girman kai wa hum alhali su mustakbirun suna girman kai la jarama
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
Allah tabaraka wa ta'ala ce la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun yanke ba wata tantama anna Allah dahir ubangiji ya'lamu yana sanar da ma yusirruna abinda suke asirtawa abinda suka asirta suka shiga suka kulle suka yi kus wasu wasu wa ma yu'linun da abinda suka koye suka suka bayyanar da shi a gaban mutane Allah tabaraka wa ta'ala duk yana sane da shi ai abinda ma ke cikin zukata Allah wanda baki bai faɗi ba balle a samu na biyu da za a tattauna da shi akan abin baki ma bai faɗi ba yana cikin zuciya Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da shi shine yana sane da abin da ke cikin zukata kuma shine ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur abinda zukatan suka koyi Allah yana sanar da shi da aka ce Allah yana sanar da abin da suka asirta domin sun tabbatar da Allah shi kadai cancanci wuta amma ba su yadda ba saboda girman kai kuma sun tabbatar da wannan abubuwa duka ba mai yin su sai Allah lallai ko wanda ke yin su nan ba wanda ya cancanci abota mai sai shi amma girman kai su fito su ce sun yadda sun miƙa wuya akan cewa lallai Allah shi kadai yake waɗannan hujjoji duk da Allah ke nunawa sun gamsu da su a'a wahum mustakbirun suna girman kai don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce innahu haqiqa ubangi tabaraka wa ta'ala la yuhibbul mustakbiri bai son masu girman kai Allah bai son masu girman kai duk wanda kaji an ce Allah bai son sa to ayyu aqibuhu zai masa hukuma shine ma'ana girman kai watan a ko ina ana iya samun shi wanda zai ga aya karara kaga dai ana magana ne akan waɗanda Allah ya taima jere tun farkon surar nan ta nahli Allah ke jiran ayoyi Allah ke jiran ayoyi waɗanda za su sa a gamsu a yadda cewa shi kadai ya cancanci abota mishi su sa su gamsu su yadda cewa Allah tabaraka ta'ala shi kadai yake wahdahu la sharika lahu su yadda su gamsu cewa Allah tabaraka ta'ala mai iko ne akan kowa da komi duk Allah na ta jero da ayoyi kuma sun gama ganin ayoyin kuma lalle sun fahimce su amma kuma girman kai ya hana su karba wannan abu ne wanda yake mai muni don haka a ko da yaushe za a kawo mutum hujja karara ya ganta ga ta hujja ce ba abun da ya rage illa sallamawa amma sai mutum ya ce bai yadda ba bai yadda ba shi dai yana nan ya kafe bai yadda ba hujjojin ko da bai iya ture su yan uwa daga cikin irin matsalolin da muka tattauna za ka isko akwai masu da'awa waɗanda sun kuskure yadda annabi sallallahu ta'ala wasallam ya karantar da yadda ake yin da'awa annabi sallallahu ta'ala wasallam ya karantar da yadda ake yin da'awa kuma alqur'ani ya karantar da annabi sallallahu ta'ala wasallam da masu da'awa yadda za su yi da'awa a yi da'awa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira haka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga tafarkin Allah da bil hikimati da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi ba cin mutunci ba ba cin zarafi ba ya zan ba wata hanyar da za a shiryar da mutane zuwa ga Allah sai an ci zarafin wasu sai an ci zarafin wasu kaga wannan ba usulubi bane na da'awa ta sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda zai zan yana faɗin sunna sunna kuma wannan shine tabarkin da'awarsa to wannan ba tafarkin da'awa ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kamar yanzu abin da ya shafi ganin manzon Allah sallallahu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wafati wannan mas'ala ta dade ana tattauna ta kuma duk yadda ake magana tattauna ta mun tattauna ta a wannan wuri daban lokuta daban-daban lokuta daban-daban a wasu wuraren ma an tattauna ta lokuta daban-daban kuma ta hanya ta ilimi ta hanya ta ilimi ma'anar ta ilimi malamai ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ce a tambaya in rigima ta kauri ta ilimi fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi malamai in ku ba ku sani ba ku tambayi malamai wannan ita ce kaida ta addini inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha Allah tabaraka wa ta'ala yana umarnin ku kuma yi da amanoni ga masu su wannan shi kaida amma wanda ba harkar shi ba wanda bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba kuma ya ce zai yi hukunci da wannan rashin sanin ai wannan zalunci ai wannan zalunci ne mutum bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba kuma bai kama hanyar da zai sani ba kuma ya ce zai yi hukunci akan wannan jahilci wannan zalunci wannan zalunci ne wannan mas'ala ta ana ganin manzo Allah ko ba a ganin manzo Allah bayan yayi wafati mas'ala ce wadda take kamar yadda nace an dade ana tattauna ta kuma shekaru dubbai ko dubu da ɗaruruwa malamai sun tattauna wannan matsala sun tattauna ta sun tabbatar wa al'umma abin da ke tabbatuwa kuma da hujjojin da ba su turuwa hujjoji waɗanda ba su turuwa duk rigimar da mutum zai yi sai dai ya ce bai yadda ba amma ita hujja ba bai ture ta to kaga irin wannan girman kan kafare ne ga hujja karara Allah shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza duk da sun gani amma ba su yadda ba amma ba su yadda ba to irin shi ne wannan garin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an tambayi malamai akan hukuncin ganin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama domin wannan ita ce ka'ida ta ilimi a tambayi malamai daga cikin malaman da aka tambaya akwai al-Hafiz Ibn Hajar al-Haytami al-Makki الحافظ ابن حجر الهيثمي المكي a cikin alfatawar hadithiyya wanda malami watan malami ne mashhuri wanda duniya ta san wane ne ibnu hajar al-haytami al-makki ma'abucin watan littattafai da yawa kuma faqihi ne watan yana da ma alfatawar fiqhiyya amma wannan a cikin alfatawar hadisiyya ake tambaye shi akan ganin annabi sallallahu ta'ala sallam a farke zai iya yiwuwa abin da ya ba da amsa ya ce i saboda amana sai ce malamai sun kasu kashi biyu malamai sun kasu kashi biyu yace an kara zalika jama'atun wajen wazahu akharuna wa huwa al-haqqu yace mata- malamai sun kasu kashi biyu wasu sun ce ba a gani wasu kuma sun ce za a iya gani yace wa huwa al-haqqu kuma ita a tabbatar ta gaskiya ita ce tabbatar ta gaskiya ya ce akwai wanda waɗanda salihan bayi waɗanda ba ma tuhumar su da ƙarya sun tabbatar mana sun ga manzo Allah sun tabbatar mana ana ganin manzo Allah ya ce kuma magana ba wai haka kawai ta imani ba mun yadda da su sun faɗa mana na magana ta ta ya ce a balista dalla bi hadithi bukhari man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqza ce su ma waɗanda muka yadda da su din hujjar da suka kafa mana cewa ga hadisi na karar a Bukhari a sayuwar Bukhari annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce marra ani fil manami duk wanda ya ganni a cikin bacci fa sayarani fil yaqaza da sanne zai ganni a farki in jiwa in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu dan Allah manzo Allah ya ce za a gan shi a farki kuma a samu wani ta da jijiyar wuya yana zazzare idanu yana karyata cewa an ga annabi ai kage yanzu magana ta wuce wanda ya ce ya ga annabi magana ta dangana da annabin da ya ce ana ganin shi wannan karyata wadda da mazala ne da mazala ya ce ana ganin sa za a iya ganin sa fasayar filiyar ƙasa sannan filiyar ƙasa din nan duk abinda wasu daga cikin za su ce ranar tashi alkiyama malamai su yi maganar suka ce a'a ranar tashi alkiyama la mafhuma lo bai da wani mafhumi da za ka kawo shi na saboda ni har ma da ba su gan shi a mafarkin ba sai sun gan shi ran tashi alkiyama na al'ummarsa a hadisin ban fassara shi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man ra'ani fil manami duk wanda ya ganni cikin bacci fa sayarani fil yaqaza da sannu zai ganni a farke kaji abin da hadisin da manzo Allah ya faɗa a Bukhari kuma hadisin yake to don haka in wanda ya ce fa sayarani fil yaqaza ranar tashi alkiyama ne aka ce a'a a je wannan tawilin gefe bai shiga bai shiga saboda har ma wanda bai ganshi a mafarki ba sai ya ganshi na tashin kiyama daga al'ummarsa har wanda bai ganshi a mafarki ba nan dai ana magana wanda ya ganshi a mafarki zai samu taraki har ya iya ganin annabi sallallahu ta'ala sallam a bayyane kuma yan uwa in ka tsaya tsaf ka natsu ka natsu sosai maganar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam abu biyu ne kanshi mu'jiza ce da karama suka haɗu ni da shikenan mu'jiza ce da karama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati shekaru ɗaruruwa ko dubbai sai a ganshi mu'jizar sa ta ta isa a ganshi ƙwarai da gaske ta isa ta sa a ganshi sannan kuma wanda ya ganshi shi kuma karama ce shi kuma karamar sa wannan wali ta isa ya ganshi kuma da mu'jiza da karama duk wanda ya ce bai yadda da su ba ba mumini bane ba mumini bane dukkan watan masu aƙidu daban-daban daban-daban sun tabbatar da imani da karama dole ne imani da mu'jiza dole ne imani da karama dole ne imani da mu'jiza dole ne to amma wanda ke musun ba a gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika aunawa da watan gurbataccen tunanin shi sai ya rika aunawa da guntun hankalin shi saboda me ai mu'jiza ita dama can ba ta zama mu'jiza sai ta wuce hankali abinda hankali bai karba shi a mujiza abinda hankali bai karba shi a mujiza yanzu ina zanna din nan sai a ce ina ganin abin da ake yi sakwato sakwato kuma ba wata na'ura aka saba a haka kawai ina ganin abin da ake yi sakwato wannan karama ce ko mu'jiza ga wanda ta bayyana gare shi misali ko to sai ina umar musaddab yana kan mimbarin jimma yana kan mimbari yana kuduwa yana ganin abin da ke faruwa a hawan da don Allah wani abin daidai ke da hankali daidai ke da hankali kenan karama abin da ya saba mu hankali kawai dutse sai ya naƙuda kamar mace kawai sai ya haihi taguwa dutse ba to Allah wannan ya karɓi ga hankali kaga wannan shi ga haka ake cewa khariqul adati abin da ya saba al'ada ya keta al'ada to don haka shi wannan ana magana abin da ya keta al'ada shi kuma nan ya damɓare wuri guda shi sai abin ya daidai da al'ada ita kuma mu'jiza annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya daga hannunsa haka ruwa na ta tsalalowa suna ta tsalalowa kuma abin da ke hannu hannu ya ne jijiya kashi jini amma tataccen ruwa wanda ya fi suwan wata karau karau dan Allah wannan in kana auna da hankali akwai yadda zai aunu ga hankali a ce ruwa ya bulbulo tsakanin waɗannan abubuwa tatacce yanzu zai aunu ga hankalinka a jefa sanda kawai sai ta zama cijiyar kuma macijiyar nan sai ta bi ta ta haɗe macizai duk macizan da aka yi siri da su sai ta haɗe su don Allah wannan zai karɓi ga hankalinka kuma asalin ta sanda ce kuma ana kamo ta da an yaɗe ta haka sai ta koma sandar ta Allah wannan ya daidai da hankali to shi ake ce mu'jiza shi ake ce mu'jiza in ya bayyana a hannun wanda ba aiko shi Allah yayi ba a kira abin karama to wannan kaji inda ake samun gap inda ke tsakani gap inda ke tsakanin waɗancan masu musu da waɗanda su sun yadda saboda suna da fahimta kyakkyawa cewa akwai karama akwai mu'jiza wannan kaji sannan kuma bambanci kallon da suke wa annabawa da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana da bambancin kallon da ya dace a masu su suna kallon annabawa sun mutu an kare da su shi kenan ba su da tasiri komai kamar da suke faɗi a bakin su to malamai da sunna irin su al-imamul baihaqi irin su imamu suyudi da sauransu da yawa sun yi musamman littattafai kan hayatul anbiya ne rayuwa annaba annaba rayu ne bancin Allah tabaraka wata'ala ya karbe su ita mutuwa ba wai rayuwa bace ta dungurungun ga watan watan yankewa bace ta dungurungun ga baki daya watan wani daukewa ce ta wani lokaci Allah tabaraka wata'ala a ita ma mutuwa sai kaji an ce Allah ya halicci Allah zai khalaqa mauta wal hayata kaji ita mutuwa ma halitta ta akai wal hayata ta rayuwa to a takaice takaitawa dai su annabawa rayayyu ne a wajen Allah wannan mutuwa da Allah ya rubuta ba kowace kowace rai sai ta ɗanɗane mutuwa sun yi wannan mutuwar zancen Allah ya tabbata amma kuma ya tanada musu wata sabuwar rayuwa sabuwar rayuwa don haka sabuwar rayuwar nan a cikinta ne akan iya ganawa da su su gana da wani wannan al'imamu al-hafiz ibn hajar al-asqalani watan ya kawo maganganu da yawa waɗanda in kana son kabi sai kabi alhabib a ibn hajar alhaitami nake so almakki ba askalani ba alhaitami almakki alhaitami almakki a cikin alfatawal hadithiyya a cikin alfatawal hadithiyya kuma ga fatawal hadithiyya nan to sannan kaji abin da ibn hajar ya ce sannan daga malamai akan wannan mas'ala ta ana ganin manzon Allah bayan ya fati ko ba a gani an tambayi watan ibn al-hajj mai madkhal ibn al-hajj mai madkhal ga madkhal din nan juz'i na uku abin da yake faɗa shafi na 194 abin da yake faɗi cewa ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda wasu ke da awas sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farke yace to wa hada babun tayyiqun kofa ce mai kunci wa qalla man yaqulu dhalika al-amr ya ce kai al'amarin ya yi karanci ma masu wanda Allah zai azurta da saduwa da manzan Allah ya kazatar a farke sun yi karanci ya ce domin mi kai ire-iren ma samun waɗannan ma sun yi wuya amma daga ƙarshe fi haza zamani ya ce bal udi mata galiba ya ce kai galibi ma dai sai mu ce da wuya a ce ana samun masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya a ce ana samu ya ce ma'a annana la nunkiru tare da cewa ba za mu musa man ya fa'u lahu hadha ba min al-akabiri alladhina hafizahum Allah ta'ala fi zawahirihim wa bawadinihim yace ba za mu musa ma waɗanda Allah ya tsarkake zahirin su da badinin su ba su ne manya manyan waliyai in sun ce sun ga manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ba za mu musa musu ba in mutum ya samu safa'i na ruhi ko bi Allah zai iya bashi kaga ibnul haji daga cikin manya manyan malamai ya tabbatar da ana ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tare da yayi wa fati alaihi salatu wassalam kuma dai kada amince kallon da ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam daban masu musun ba a haɗuwa da shi kallon da suke masa daban su suna mishi kallon ya ya maganganun ba su ma da dadin faɗi amma dai suna faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi kenan bai da tasiri komai wal iyazu billahi inda yake nan sai dai ran tashi alkiyama a ce wai ya tashi har wani ya hadu da shi sai ran tashi alkiyama wal iyazu billahi ka san wannan aiki ba na karatu bane eh na ta'addanci ne ah imamu suyudi rahimahullah imamu suyudi tanwirul hulal yayi fi imkani ru'yati nabiyul malam duk duniya ta yadda da imamu suyudi jalalu duniya wa din abdurrahman suyudi duk duniya ta yadda da imaman imamu suyudi duk duniya ta yadda da sanin sa a ilimi saboda haka imamu suyudi radiyallahu anhu yayi tanwirul hulal fi imkani ru'yati nabiyul malam to abinda imamu suyudi yake cewa watan na yi maganganu sun man yawa da tambaye-tambaye yana yiwa a ga manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam hili da hili yana yiwa a ga manzan Allah sallallahu ta'ala hili da hili ya ce to da na ga wasu sun matsa da inkari to shi ne sai ne wannan littafi tambayar hulak fi imkani rubiyatin nabiyyi wal malak a cikin yiwuwar ganin annabi sallallahu ta'ala sallam da mala'ika ya ce wannan na yi وتمسكت بالحديث الصحيح الوارد في ذلك أخرج أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دومنا ما خاتمة الحفاظ شكامك مثلا حديث الإمام السيوطي yace na yi riko da wani hadisi sai da sai da ya kora yace hadisin da Bukhari ya roce shi muslim ya roce shi abu dawud ya roce shi ta kan abu hurairah ta radiyallahu anhu abinda abu hurairah ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqaza wa la yatamathalu ash-shaytanu bi duk wanda ya ganni a mafarki da sannu zai ganni a farke iri da muzu watan a farke kenan sannan kuma la yatamathalu ash-shaytanu bi ce shaytan bai kama da ni inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabarani ya fitar da irin shi hadisin malik ibn abdullahi al-qasani hadisin abi bakra yadda ya ta kora isnadodan wannan hadisi akan shi imamu suyudi ya gina wannan watan mas'ala ta yiwuwar ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan ba a ce ko muka mu muqaddima ce muqaddima ce dan gane da bayani akan ganin annabi sallallahu ta'ala sallam za mu ji abinda malamai waɗanda shi maganar su za mu ɗauka ko ku maganar direbobin kwale-kwale. kamar da matsala ce ta ilimi ana cewa ƙara shehu wani ƙara shehu wani sai wani ce ce direban kwale-kwale shi ma ya ce kaza inda ake maganar malamai sun ci imamu su'i ya ci alhafizu min hajar al-haitin al-makki ya ci imamu bukhari ya ruwaito annabi sallallahu ta'ala sallam ya tabbatar ana maganar annutiyin ja'at ba to saboda haka insha Allah za a ci maganganun malamai na da da na yanzu domin a tabbatar da wannan mas'ala tabbatata ce tabbatata ce tun daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka abin da as-sunna ta gaskiya ka yadda da abin da manzon Allah ya tabbatar da shi sunna ta gaskiya ka yadda da abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da shi Allah ya nuna muwafaka Allah samu dace alfarmu sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama za mu ba sayyid asharif sarki sharifai a sayyid muhammadu nur ya rufe mana wannan mazauni da addu'a amma kafin addu'a akwai sakon sakonni to
alhamdulillah Allah ya saka mana da alkhairi alhaji namadi dalhatu mutumin lambusau ya kawo alkur'anai kwafi goma yana neman addu'a da shi da kuma iyalansa mahaifansa na'am da shi da mahaifansa sannan wani bawan allah ya kawo naira ɗari yana neman addu'a sannan wani bawan allah shi ma yana neman addu'a ga mahaifiyarsa ba da lafiya na'am su ne sabon
sai sharif a rufe mana da addu'a kuma sai a sa a baki da suka bakunce mu daga tsafe shine khalifa babban khalifa daga tsafe ya ziyarce mu a cikin wannan mazauni yadda ya zo lafiya Allah mai da shi gidansa lafiya ubangiji Allah tarar da mu da shi a cikin wannan babban alkhairi bar mu sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akramu nasu sallallahu
Allah yana zahiri da baɗi ne albarka annabi Muhammad sallam ya karɓi ibadunmu ya gafarta zunubanmu ya biya bukatunmu Allah ya sa mu cikin wanda ake yantawa a cikin irin wannan wata na Ramadana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
An ɗauka da, an ɗauka da.